الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه بسم الله akwai tambaya aha ka daga murya
kuke sunana Fatima daga Bulari Airport.
ehe Ba na shi ya karin kallon miji na ya tafi ni take ciki.
ehe Sannan yana bibiya na.
ehe To, Ya hana ni auren wani ne. To ina so a yi masa nasiha.
to ya hana ta auren wani miji shi alwalinta ne ai ba alwalinta bane yanzu wannan auren su in dai ya sake ta shika uku ya tabbata ya sake ta shika uku ba shi da daman ya sake aurenta kuma ba shi da daman ya nemi aurenta ma bai halatta ba a shari'ance wajibi in yana son ya aure ta sai ta auri wani miji ya ya ya ya yi kwanan aure da ita ta fito a gidan mijin ko kwana ɗaya suka yi in dai ta fita a gidan wannan mijin da ya aure ta to za ta koma gidan mijinta shi ma kuma sai in mijin bai aure ta dan ya sake ta ta koma gidan mijinta ba amma in ba ta yi wani aure ba bai halatta ya ta koma gidan wannan mijin ba Allah ya shata ta tanki a zaujan gairahu saboda haka bai halatta ta aure shi ko kuma bai halatta ya aure ta ba bai halatta ya aure ta ba dole sai ta yi wani aure ta fita Aha, saboda haka abin da yake yi ɗan ma yana bibiyan ta wannan bibiyan haramun ne bai halatta ba shi ma tunda musulmi ne mai bin Allah to lalle lalle ne ya haƙura da wannan matar har sai ta yi aure ta fito in rabon shi ne ya sake aurenta.
Ko kuma tambaya na biyu sunana Abdulsalam.
Mhm.
Kuke a aiki assalamu alaikum sunana Abdulsalam. Gawa. Tambaya na shi ne menene hukuncin saka yatsa yayin alwala.
Saka yatsa.
Baki yayin alwala.
To, shi dai alwala idan mutum ya zo zai yi alwala ya yi asuwaki mustahabi ne, mustahabi ne mai muhimmanci yin asuwaki. Malamai suka ce ka yi asuwakin nan ba dole sai da ainihin itace ba, ko da wani abu mai kaushi za ka yi in ya kakare ko da ɗan yatsanka za ka sa ka goga akan ainihin haƙorinka wannan ɗan yatsan da za a goga ya zama shine kamar asuwaki saboda haka sa ɗan yatsa a haƙori a dirza lokacin da mutum zai yi alwala ya yana da kyau mutum ya haka musamman ma in ya nemi asuwaki bai samu ba zai iya yin wannan a maimakon asuwaki bismillah ta gare ba Ya zama.
Mhm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hidaba yake wa qulil haqqu min rabbikum shine wa qulil haqqu min rabbikum shine ba Hmm? To, ƙulillahu alamu bima labisu, can ba ya ce wa labisu fi kafin salasa mai ake sini na wazdado tis'a ba, ai da can suna musu tsakaninsu cewa kwana nawa suka yi, wasu suka ce yauman au ba da yaum, wasu suka ce ku bari dai Allah shi ya san iya zaman da kuka yi, to yanzu gashi Allah ya yi bayanin hakikanin zaman da suka yi shekara ɗari uku ne in a shekarun shamsiya ne in a shekarun kamariya ne shekara ɗari uku ne da shekara tara to ka kosan Allah shi ne ya fi kowa sanin zaman da suka yi shi ne ya ce Allah shi ne mafi sanin bima labisu zaman da suka yi ma'ana hakikanin zaman da suka yi Allah shi ne sani kuma gashi ya yi bayani duk da dai akwai kira'an da yake nuna cewa wannan ɗin ma su ne suka faɗa duk da dai kira'an shazzi ne kira'an abdullahi ibn abbas cewa faƙalu walabisu wa yaquluna walabisu to amma wannan kira'an shazi ne bai tabbata ba kawai walabi su dinnan Allah ne bayani iya zaman da suka yi kamar yadda malaman ahlus sunna wal jama'a gaba daya suka tabbatar cewa ashabul kafi sun yi zaman shekara 300 da shekara 9 a cikin ainihin kogon su saboda haka Allah shi ne mafi sanin zaman da suka yi kuma gashi yayi bayanin iya zaman da suka yi shekara 300 da shekara 9 ne ulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ardi kuma gaibi na sammai da ƙasa gaba ɗaya lahu na Allah ne ilimin gaibi ba wanda ya san ilimin gaibi sai Allah sai kuma wanda Allah ya sanar wanda Allah ya sanar shi dama gaibi abinda baka sani ba shine gaibi abin da yake yanzu misali abin da yake karkashin ƙasa gaibi ne a gare ka abin da yake baki kwaltan nan kana nan da shamaki gaibi ne gare ka in Allah ya so ka sani sai ya nusar da kai ka sani saboda haka a cikin manzanni akwai wanda Allah ya nusar da shi ya nuna mar abin da kowa bai sani ba sai shi amma kan ya sani ilimin gaibi gaba ɗaya ya tattara ga ubangiji kulla ya alamul gaiba yawwa ehe wan fi samawati wan fil ardi yawwa saboda haka ba wanda ya san gaibi sai Allah sai kuma wanda Allah ya nusar da shi ya yadda ya sani shine anan ma yake cewa gaibi na abin da ya shafi sammai da ƙasa gaba ɗaya ya tabbata ga Allah ba abin da Allah bai sani ba duk kankantan abu duk girman abu Allah yana sane da shi aha lahu gaibu samawati wal ardi abshir bihi wa asmi filul amri litta'ajjub suke cewa ma absarahu wa ma asma'ahu ma'ana babu abin da Allah baya gani kuma babu abin da Allah baya jinsa Allah yana jin komai yana ganin komai ganin Allah ba irin ganin halitta bane ganin Allah ganin ya mutu da kila ba wani kankanin abu duk kankantan shi wanda Allah baya ganin shi hakanan babu wani abu wanda Allah baya ji jin Allah ya game komai ganin Allah ya game komai shine ma'ana absir bihi wa asmi malahun min duni min wali kuma su wayannan ainihin kafirai da suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce malahun min waliyin ba a min duni min waliyin malahun min waliyin ba su da wani majibinci ga mutane ga na saman da na ƙasan gaba ɗaya ba su da wani majibinci min duni in ba Allah ba ba wanda za su rike ya taimake su ce Allah duk wanda yake neman taimako ya nemi taimakon Allah in ko mutum ya saki Allah to ba wani wanda zai rike ya taimake shi malamin min duni min waliyin wala yushrik fi hukumi wala yushriku wala yushriku fi hukumi ada kuma wala yushriku Allah baya tare ta adan wani daya fi hukumi a cikin hukuncin shi Allah shi kadai yake hukuncin shi ba shi da wani abokin tarayya cikin hukunci saboda shi Allah ya wadata ga barin abokin tarayya dama ai mutum yana neman mataimaki ne saboda gajiyawa zaka dauki sanatoci zaka dauki mataimaki zaka dauki waye zaka dauki yan kasa da kai duk saboda neman taimako ne to shi Allah ya wadata baya neman taimakon komai a wajen kowa baya tare ta kowa a cikin hukuncinsa shi kada yake hukunci kuma hukuncin Allah la yusalu amma yaf'al ne ba wani abin da Allah zai aikata a tambaye shi a ce dan me yayi abu kaza babu saboda haka la yushriku fi hukmi ahada wa tilma uhiya واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته الله ملوككين سلكي yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ka karanta abin da aka yi wahayi gare ka min kitabi rabbika daga littafin ubangijinka la mubaddila li kalimati babu wani mai canzawa ga kalmomin Allah kaga nan Allah yana umurnin manzon Allah ne wannan ba isar da sako bane yana umurtan shi ya karanta ainihin abin da aka yi mar wahayi na littafin ubangiji din shine Allah ya ce lahu wajhi kalimati babu mai canzawa ga kalmomin Allah kalmomin Allah kuma kalmomi ne wanda ba su da iyaka Allah madaukakin sarki yana cewa ainihin kalmominsa da a ce ainihin kogin duniyan nan a taro wasu koguna bakwai a hada da su itatuwa gaba ɗaya su zamo alkalma su yi ta rubuta kalmomin Allah to itatuwan ta wadda za ta ƙare itatuwan gaba ɗaya su kare kalmomin Allah bai ƙare ba saboda haka ma inda kun yan faduwa ma inda Allah ya ba to shine Allah ya ce ka karanta ainihin abin da aka yi wayi gare ka min kitabi rabbika daga littafin ubangijinka la mubaddila li kalimati babu mai canzawa ga kalmomin Allah walan tajida min dunihi multada kuma har abada ba za ka samu multadar wani mafaka min dunihi ba Allah ba in dai ba Allah ka rike ka fake da Allah ka dogara da Allah ba to babu wani abin da zaka dogara ka fake har ya tsirar da kai sai Allah dama yana cewa la malja'a la malja'a wala manja minhu illa ilayhi babu wani mafaka babu wani gurin tsira minhu daga Allah illa ilayhi sai zuwa ga Allah din dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne in ma ka gudu to ba inda zaka sai dai ka komo wajen shi duk inda zaka je ba inda zaka je ka tsira sai ka dawo gare shi shine yake da ainihin mafaka shine zaka dogara da shi a cewa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu saboda haka walan tajira min duni multada ba za ka samu wani mafaka ba min duni koma bayan shi wasbir nafsaka واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا wasbir nafsaka Allah madaukakin sarki ya ce ka haƙurtar da ranka ka tsare ranka ma'allazina yad'una rabbahum tare da wa'anda suke ainihin bauta wa ubangijinsu suke kiran ubangijinsu suke zikiri na ubangijinsu bilgadati wal ashi safiya da yammaci wanda kullun safe da yamma suna cikin zikiri alu sufa Allah ya ce to ka hakurtar da ranka tare da su ka zauna tare da su sun ishe ka su ba wannan zikirin gaskiya Allah ya ce yuriduna wajahu suna nufin ainihin zatin Allah ne da bautan Allah da suke yi ba sa nufin komai ba duniya suke nema ba ba wani ɗaukaka ba ba komai ba su dai kawai su samu yardan Allah to ka yarda ka zauna da wa'annan sun ishe ka wala ta'du ainaka kar idanunka su ketare anhum gabanin su idanunka su karkata su duba wani waje ko su duba waɗansu masu duniya turidu zinatal hayati duniya har ya zamo kana nufin adon rayuwar duniya wala tudi man aghfalna kuma karka bi wanda muka rabkanar da kalbin zuciyarsa an zikirina daga zikirin mu wato anan akwai uyayna tubini husain ibn husain shi uyayna mutum ne wanda yake da jama'a wanda yake jagoranci amma kuma wawa ne mai munanan maganganu ne har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa wawan da ake bi wata rana ma ya taɓa zuwa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da matarsa Aisha zai ce cewa kai wannan yarinya kyakkyawa yace in baka mata ta ka bani ita mana yana da maganganu na ainihin wauta to shine yazo da ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da su Salman al-Farisi a lokacin Salman al-Farisi rigar sama rigan gashi ne kuma duk yayi gumi a ciki wai da ya zo yake cewa kai warin wayannan baya damun ka yace ni ina muna bukatan ka san mu manya ne mu ne jagorori wanda in mun musulunta duk gari za a bi mu kai ma ka sani amma wayannan masu doyin su ne za su hana mu binka idan kana ganin zaka iya koransu mu za mu iya zuwa shi kenan kawai sai abin nan to kaga a kori mumine idan ainihin maganar kafiri ba zai yiwu ba sai ka wani ishu ya ce to yanzu abin da za a yi muna so ka ware mana lokaci namu na ainihin masu tsafta manya lokacin da za mu zo wa'annan kar su kusance ka su ma sai ka sa musu lokacin da za ka rika zama da su to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum ne shi kullum manzo Allah kokarin shi yadda za a yi mutane su bi Allah su musulunta a tsira to da ya duba sai yake ganin kamar maganar nashi ai zai yiwu a ware wayannan lokaci su ma a ware to yana faɗan haka yana yin tunanin haka sai ayan nan ta sauko Allah ya ce ka yi haƙuri da wayannan ɗin waɗanda ake ganin ƙazamai ne suka zauna ba su da komai sai zikirin Allah ka yi haƙuri da su kar ka ɗauke kanka a kansu ka koma kan 'yan duniya ka rika nufin ainihin adon duniya wannan duniyan ba komai ba ne Allah ya ce kuma kar ka bi man a gafal na ƙalba tun daga nan Allah ya tabbatar da shi wannan mutumin inan ne ne Allah ya ce wanda muka ainihin rafkarar da zuciyarsa an zikiri na daga barin mu wata ba hawahu kuma ya bi son zuciyarsa to karkari shi wa kana amruhu furuda Allah ya ce kuma al'amarin shi ma gaba ɗaya barna ne to haka nan shi uyaina ya zo bai musulunta ba ya je ainihin abin nan وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Allah madaukakin sarki ya ce wa kulga ya musu ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa shi wannan uyai na bin yisinin da ainihin jama'ar sa din ka ce musu alhaqu min rabbikum wannan abin da nazo da shi da alqur'ani gaskiya ne nazo da shi daga ubangijinku saboda haka ya rage naku faman sha'a falyumin wanda ya ga yana so ya zo ya imani ومن شاء فليكفر wanda ya so kuma ya kafirce din Allah ya ce amma fa inna atadna lizzalimina nara mu je mun tanaji wuta lizzalimina ga azzalimai kaga nan duniya faman sha falyumin wa man sha falyakfur in an je can fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'iri saboda haka in mutum ya ga cewa zai imanin ya zabi lahira ya zabi aljanna ya zo ya imani in ya ga cewa zai kafircan a duniya ya kafircan amma fa ga abin da yake jiran shi inna atadna lizzalimina nara Allah ya ce mu mun tattali wuta lizzalimi ga zalimai amma zalimai anan yana nufin kafirai yawa ba wai irin wannan zalunci na ainihin wanda yana cikin musulunci kuma ya zalunci wani ko ya zalunci kanshi ba ana nufin ainihin a can ma ba ana cewa wa zalimuna umul kafiruna ba saboda haka zalunci na kafirci ai ba zalunci ba cutan kai kamar mutum ya bar kanshi a kafirci har ya mutu a kafirci ya je ya fada wuta Allah madaukakin sarki yace mu dai mun tattaluta ga ainihin azzalimai sune kafirai a hada biyun suradiquha kuma idan aka jefa su a wuta katangin wuta gaba ɗaya zai kewaye su ta ko ina wuta ne ita ainihin jahannama komanta na wuta ne akwai komai a ciki akwai bargo a ciki akwai shimfiɗa a ciki akwai ruwa a ciki akwai abinci a ciki akwai katangi a ciki amma duk na wuta ne kaje ya ce a haɗa biyun suradiquha suradiquha katangi na wuta a haɗa biyun shi zai kewaye su idan shimfiɗa ne ma lahum min jahannama mihadun yawwa za a ba su shimfiɗa amma na jahannama idan abinci ne ma wala da'amun illa min gislinin idan idan ruwa ne ma bima'in karmuli kowanne akwai amma kuma na wuta shine yace a hada biyun suradiquha katangin wuta za su kewaye wa'annan wanda suka kibi din suka kafirce wa qul a haka ne a hada biyun suradiquha wa in yastajisu idan suka nemi taimako na ruwa dan aljanna din za su shiga bakin kishi ai ko yanzu idan aka ce ana rana ba manzo Allah ya ce ranar nan fucin jiya nawa bane zafin ta to yanzu ya an ta busa yanzu za ka sha ruwa ma yanzu ka jikin ka bakin ka ya bushe kana son ruwa to sun shiga irin wannan matsalar na bukatar ruwa yastagi su suna neman taimako a taimaka a taimaka da ruwa to yuga su za a taimaka musu amma bari ka ji irin taimakon bima'in za a taimaka musu da wani ruwa amma ruwan kalmuhuli kamar narkakken tagulla idan aka ce muhul shine abin da yake dunkulallen karfe aka narka shi kaga ko dalma ne ko tagulla ne ko ma me aka ce da can dutse ne da dunkulalle aka zo aka narka shi ya zama wutsar ya zama ruwa kaga ai babu rahama a ciki ko to irin wannan ruwan shi za a yi ba su wanda shi yadda ruwan yake wannan ruwan dalman yashwil wujuha yana kona fuska kafin a kai baki ana dosowa da shi baki zai gasa fuskan gaba ɗaya soya ta ainihin shimfiɗan fuskan gaba ɗaya zuwa cikin ruwan to wannan shine ruwan da za a ba su su sha a matsayin ainihin ruwa bisa ya shuluju Allah ya ce bisa sharab ya ce wannan abin sha ya yi muni a ce abin sha yanzu ko yanzu din nan a ce an kai azumi sai ka zo wajen mai sai da kayan sanyi akwai ya ce amma kok ne ba sanyi da aka baka sai ka je yana ɗimi ko yana zafi ya kajin za ka sha a ce ka ji wannan to me zai min ka gani balle a ce kamar narkakken dalma mutum kuma yana cikin bakin kishi ya bushe sannan a kawo dalmar da in an doso da ita fuska ma yana soya fuskan gaba daya to shine Allah ya ce bisa shira wannan abin sha yayi mu wa sa'at murtafaqa kuma wannan mazauni na ainihin yan wuta sa'ar shi ma yayi muni wannan gurin nasu in aka ce murtafaq shine abubuwa na more rayuwa kamar inda mutum zai zauna inda zai kishin gida inda zai to duk abin da za su samu na mazaunin su gaba ɗaya mummunan abu ne babu wani abu na kirki a cikin wutan jahannama Allah ya kare mu بسم الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا هذا دعما هكا شأن تبين قرآن يكي kamar yadda Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun aiko ka ne ka zamo bashiran wa nazira duk lokacin da aka kawo gargadi sai kaga bushara ya biyo baya duk lokacin da aka kawo gargadi kaga dama ai wa'azi ne mutum ya wa'azantu ya wa'azantu idan ya wa'azantu ya zama mutumin kirki to ga sakamakon abin da yayi na kirki din inda zai biyo shi yace innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki nagari kaga kullun imani yana tafiya tare da kyakkyawan aiki duk mutumin da yace yayi imani amma shi ba zai kyakkyawan aiki ba to imanin sa ba zai mar amfani ba sharadin imani shine ka aikata kyakkyawan aiki ko yanzu ba akwai ba zaka ji mutane ko sun kai matsayin da sun daina sallah sun kai matsayin da sun yi usuli ba sai sun yi azumi ba ba sai sun yi kaza ba to mun ji in kun yi imani da Allah ina kyakkyawan aikin saboda haka duk inda imani zaka ji Allah yana hada shi da kyakkyawan aiki saboda aikin mutum shi zai sa shi aljanna niyyarsa kuma ita za ta daumar da shi a cikin aljanna sai dai in Allah bai baka lokacin aikin ba ma'ana mutum ya zo ya musulunta yana yin kalmar shahada ya shiga musulunci sai kuma Allah ya marcikawa lokacin sallan ma bai yi ba balle a ce bai yi sallah ba to kaga yanzu wannan lokacin sallan ne bai yi ba dama ai yana da cikin sharɗai na ibada shigan lokaci lokacin azumin bai yi ba balle a ce bai azumi ba bai halarci lokacin sallah ba balle a ce bai sallah ba bai da ainihin abin da zai ji haji ko ko bai halarci lokacin ba balle a ce bai ba kaga duk wa'annan abubuwan gaba ɗaya rashin yin su din rashin zuwan wannan lokacin ne kuma ainihin tushen abin shine shiga addini ya shiga zai shiga aljanna kwarai ko zai shiga aljanna ko zai dawo a ciki saboda niyyarsa saboda ainihin imanin shi da kuma dawwaman shi a cikin addini amma zancen a ce mutum wai yana cikin musulunci har yau ya kai matsayin da wai ba zai yi sallah ba ya kai matsayin da ba zai ainihin ba halal ba haram ya kai matsayin da kaza duk abubuwa na shari'a ya cece to ba shi ba Allah ba shi ba shiga aljanna ba shi ba samun rabo a wajen ubangiji saboda sharadin ainihin imani sai kai aiki mai kyau innal ladzina amanu wa amilus salihat Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihat kuma suka aikata aiki na kwarai shi ko kaga wa amilu din yace as-salihati dole aikin su ya zamo nagari aiki na gari kam shine aikin da addinin musulunci ya koyar ba aikin da kai son zuciyanka ya nuna ma shine mai kyau ba ba zai taba yiwuwa a ce ka ɗauko wani abu wanda baya cikin addinin musulunci kawai ka sako shi dole ka ce wai ku hakan shine fahimtar ku kuma ka tafi da shi ka ce wai da wannan za ta tsira ba zai yi ba dole sai aikin ya samu ainihin karbuwa a cikin musulunci innal ladzina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na ƙwarai Allah ya ce inna la nubi wa ajra man ahsana amala mu ba ma tozalta ladan man ahsana amala duk wanda ya kyautata aiki to ba ma tozalta ladan aikin shi za mu cika mushi ladan aikin shi har ma mu ƙara in ji ubangiji
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يهلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نئم الثواب وحسنت مرتفقا ula'ika lahum jannatu adnin Allah madaukakin sarki yace su wayannan wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki ula'ika wayannan lahum jannatu adnin Allah yace za a ba su aljanna na zama aljanna na tabbata aljannan da in an shiga babu fita shi aljanna in dai mutum ya shiga to Allah ya mar alƙawarin zai dawwama a cikin aljanna kuma sifar aljannan ta jirimin tatimul anharu za ka samu ƙoramu suna gudana min tatim a ƙarƙashinsu za ka ga duk abin da kake so yana tare da kai Allah yana cewa fiha anharun min ma'in gairi asirin wa anharun min kamarin lazzatin lisharibina wa anharun lam tagayyar damu wa anharun min asalin musaffa to kaga ƙoramu guda hudun nan suna tare da yan aljanna a cikin da suke idan giya kake so ma akwai na aljanna wanda ba ta bugarwa mai daɗi ka ɗiba ka sha idan ruwa kake so akwai fiyo wata safi wanda yake yake min ma'in yawa wanda bai jirkita ba ruwa mai kyau idan madara kake so ma madara ne wanda yake mai kyau wanda kamar yanzu aka tatso shi haka nan idan zuma kake so zuma ne khalis wanda babu algush a ciki to wayannan su ne al'anhar din wayannan koramu kuma koyaushe suna tare da ɗan aljanna kaga ko a nan duniya me kayan daɗin duk wani jus da duk wani me ai bai wuce abu hudun nan ba ko ka samu kayan zaki shine zuma kaga kurewan zaki kenan ko ka samu abu mai garɗi ne ka samu madara in kuma abin da zaka sha ka huta ne ka samu jiya in kuma abin da zaka sha ne bi jikinka ka samu ruwa kaga an gama ko yawwa to wayannan abubuwan gaba ɗaya suna nan a ƙarƙashin aljanna suna yawo kuma shi na aljanna ɗin ba la ainun ra'ad ne wala uzunun sami'at abin da ido bai taɓa gani ba ne in an ce ma madaran aljanna to kar ka gwada shi da na duniya kawai na duniyan za ka sha ne ka ji daɗi don ka tsara aiki aiki ka samu na aljanna amma na aljanna abin da ido bai taba gani bane kunne bai taba jin irin shi ba bai taba darsuwa a zuciya ba duk abin da tunanin ka ya baka to na aljanna ya wuce wannan to haka nan aini wayannan koramu suke yawo sannan a cikin aljanna ba wai iya wannan koramun bane duk abin da ka sani na kayan daɗi duk abin da ka sani na kayan jin daɗi akwai a cikin aljanna kuma kayan jin daɗin nan ba wai iya wanda aka irgo ba ne duk abin da za ka yi tunanin shi ka yi sha'awa za ka same shi a ciki wani ya tambayi wani malami ya ce wai a cikin aljanna akwai ɗan wake ya ce kwarai ko akwai ɗan wake dan wa aina zai hujjar ka yace Allah yace lahum fiya ma yashayil anfusu duk abin da rai yake sha'awa to akwai a cikin aljanna saboda duk abin da zaka yi tunani ka yi sha'awa kawai yi tunanin kana yin sha'awar sai ka ga abin ya zo maka kawai sai ne ka dauka ka ci saboda haka duk abin da kake so akwai a cikin aljanna aha yuhallawna fiya min asawira kuma za a yi musu ado fiya a cikin aljanna min asawira daga mundaye munduwa shine irin abin da ainihin ake ado da shi kamar a yanzu ba za ka ga gamawa mutum zai sa agogo mai tsada ba to su ma in aljanna za a yi musu mundaye mai tsada irin na gol da na ainihin azurfa da ainihin sauransu shine yace za musu min asawira min zahabin za a yi musu ado min asawira da munjaye amma munjaye min zahabin na gol ko yanzu ba za ga an an goga agogo ruwan gol sai kaga yana kyalli ba to su na tsantsan gol din kuma gol din irin na aljanna za a yi musu munjaye na wannan gol din wa yalbasuna siyaban kuma za a tufatar da su ko za su tufatu da siyaban tufafi kudiran koraye ka san shi koye abu ne mai kyau to kayan yan aljanna din zaka same shi kore ne amma min sundusin na alhariri wanda yake mai laushi wa istabrakin da kuma alhariri mai kauri haka ce sundus alhariri ne amma mai laushi in aka ce istabrak alhariri ne amma mai kauri tufafin alhariri kam tufafi ne mai kyau wanda yanzu ka je inda ake sai da shi kaya ne mai tsada wanda amma biyalarta ma maza su yi ado da shi mata ne suke ado da shi kamar yanzu a ce irin boyel masu tsada din nan ko kuma irin karan miski mai tsada so su ma alhariri kusan ire-iren wayannan abubuwan ne to aljanna din akwai mai kauri akwai kuma mai laushi ko a yanzu ma an ka duba a boyel ai akwai mai laushi akwai kuma za ka samu mai kauri na alkurma da ake sawa to duk akwai irin su aljanna su za a tufatar da yal aljanna da shi muttaki na biya alal ara'i kaga dama shi jin daɗi gaba ɗaya ai ya takaice abu hudu ne ci da sha bacci inda za ka kwanta ka huta sai kuma saduwa da ainihin mace ko to duk a aljanna akwai su kaga wajen ci da sha gashi na an faɗi ƙoramu sannan an ce duk abin da suke sha'awa akwai a cikin aljanna za a ba su kaga an samu ci da sha sannan wajen tufafi ga irin kayan da za a tufatar da su gwalagwalai ne da alhariri sannan kuma wajen gurin gurin kwanciya muttaki'ina fiya alal araiki zaka same su sun kishin gida alal araiki akan ainihin gadajen su idan aka ce arika gado ne amma irin gado na ainihin mulki irin gado na sarauta ko gado na amarci wanda za ga gado ne amma an kawata shi da kayan ado ko da can an yi amarya za ga gado ne an kawo irin su kilishi irin su abubuwa an kawata ganan to wannan shine arika to yan aljanna za ka sun kishin gida akan irin wannan garajen da aka yi wa ado ni masawa kaga shi yace bisa bisa sharab ko to su ko aljanna Allah yace ni masawa yace ma da zai wannan sakamako wa hasunal murtafaqa kaga shi yace wa sa'al murtafaqa su ko aljanna Allah yace wa hasunal murtafaqa wannan gurin zaman nasu yayi kyau واضرب لهم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأهدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا Allah madaukakin sarki ya ce wadrib lahum ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka buga misali gare su su kafiran makkan nan wanda suke tare da muminai har suke rena muminai suna cewa wai kazamai ne a kore su bari su ji misalin kafiri da mumini Allah ya ce ka buga musu misalin rajulaini wasu ainihin mutane guda biyu wasu wayannan mutanen da Allah ya buga misali da su malamai suka ce a zamanin bani Isra'ila aka yi su mutane ne guda biyu babansu mai kuɗi ne sai ya mutu ya bar su ya bar musu wannan dukiya da ya bar musu wannan dukiyar sai suka raba gado da suka raba gado sai shi muminin wanda Allah ya samar imani sai ta ainihin kashe kuɗin shi ta hanyar alkhairi ta hanyar Allah neman ilimi taimakon jama'a kaza kaza har kuɗin sai zai kare shi ku wannan kafirin sai ya je ya sayi gonaki da kuɗin nashi manyan gonaki guda biyu ya rika hidima a gonakin ya je aure ya samu ainihin barori da ainihin ma'aikata da sauransu ya samu kuɗi sosai to shine Allah yake buga misalin yadda muhawara ya kasance tsakanin su yace ka buga misali ka buga musu misali na rajulaini wayannan mutane guda biyu ja'alna li ahadi ma jannataini Allah yake mun sanya wa ɗayan su ai kafirin da cikin su sai muka sanya mishi jannataini gonaki guda biyu gonakin kuma min anabin na inabi ne ma'ana saboda abin da yasa aka ce ai ba ce min inabin ba saboda inabi kala kala ne akwai yalo akwai ja akwai baki akwai kaza to Allah ya sa mar gonaki guda biyu na inabai ne kala kala a cikin gonakin wa fabnahu ma bi naklin sai muka kewaye gonakin gaba ɗaya da ainihin itatuwan dabino wajalna bainahuma zar'a sai muka sanya kuma shuke shuke bainahu ma tsakanin gonakin ga cikin ka shiga kayan daɗi ne na inabi kewayen gonan kuma dabino ne ya kewaye gonan sannan tsakiyar gonan kuma shuke-shuke ne aka yi kala-kala a ciki idan aka ce zar'u shine shukan da ake girbe shi sannan kuma sake shuka shi idan lokacin shuka ya yi تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا Allah madaukakin sarki ya ce kiltar jannataini kowane ɗaya daga wayannan gonaki guda biyun na shi wannan ainihin wanda ya je sai gonakin ta ukulaha ta zai ke da abincin ta ma'ana amfanin ta yayi kyau walam tazlim minhu shay'a bata tauye komai ba tazlim anan yana nufin tankus ne ma'ana bata tauye komai na amfani ba wannan shekaran amfani yayi kyau ya nuna ba abin da ya rage na amfani a wannan gona wa fajjarna silalahu ma nahara Allah yake sai muka tsaga naharan ainihin korama silalahu ma tsatsakin gonakin kaga ko yanzu in ka je irin cikin gadina din nan in kana so ka samu gadina mafi ni'ima ka samu wanda ko ta ina akwai ruwa ko ta ina ainihin ruwa لهم ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان له ثمر kuma yana da ainihin tare da wa'annan mutane ayan bishi kala kala yana tare da su kaga arziki ya riga ya cika ga wannan ga wannan bawan Allah to inda kuskuren sa yake fa qala li sahibihi sai ya ce shi wancan abokin shi mumini din wanda ainihin ya ciyar da dukiyar shi cikin ainihin lamarin Allah gaba ɗaya kuɗin sa ya kare sai yake ce mishi nan wanda in wadata kai wadata kai ka san duk mutumin da yasa akwai mutuwa akwai tashin kiyama akwai hisabi bai kamata ya abin da wannan bawan Allah yake ba amma sai ga fahuwan shi yana yi kawai shi yana ganin dukkan ku kaskantattu ne shi Allah ya ɗaukaka shi ne yake cewa ma azunnu sa ta ƙa'ima yace kai ni ba na zaton ma tashin kiyama za ta tsaya kuma ya ce kai da kake ce mu wai za a tashi kiyama za a yi kaza ka je ka batar da kuɗinka kana ganin wai za a saka maka ya ce amma an yi tashin kiyama ma la ajidan na kairan min hamun kalaba ai zan samu mafi alherin majuya mina daga wannan kai da kake cewa za a yi tashin kiyama ya ce ai in mun ma je can din in ma an yi tashin kiyaman ai abin da za a ban a can har ya kuma wannan abin da aka bani din wannan yana biya shi wannan muminin ah, abokin nashi فقال له صاحبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكثرت الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا qala lahu sahibuhu shi wannan ainihin abokin nashi dan uwan nashi sai yake ce mishi wawwai hairu sai shi ma yana muhawara da shi ma'ana yana amsa masa abin da ya faɗi ya ce yanzu wani aka farta yanzu za ka kafirce billazi khalaqaka min turabin da wanda ya halice ka daga ƙasa summa min nutfatin sannan ya halice ka da ainihin ruwan mani kaga asalin kowa ƙasa ne dan annabi adamu da ƙasa aka halice shi sannan kuma ƴaƴan adamu gaba ɗaya aka halice su da ainihin nutfa na mani summa sawwaka rajula sannan ya daidaita ka zama mutum har yau gashi ya fito da kai duniya kai ƙarfi dan ka samu abun duniya ka mutu kamar kuma wayannan abubuwan fa duk wa'azi ne kalubale ne ga duk mutumin da ya samu duniya dama duk abin da Allah ya baka Allah ya jarraba ka ne yanzu nawa ne sun samu duniya ba sa sallah wani za ga da kullum kuna tare da shi a masallaci shine sharbi shine zikiri shine kaza yana samu sai ga jam'in ma da kyar wallahi ai ba ma samu ji ai kwana ne ban yi bacci ba wallahi kullum sai kaga ana yi ana yi wajen juwa ma sai daina zuwa to wata gida gidan ma ba sannan yake ba to kaga bisa fiye kenan shi ne yake yanzu za ka kafin cewa wanda ya halice ka da ƙasa asalin babanka sun ba min nubatin sannan ya ya halice ka da ruwan maniyi sun masauwa ka rajula sannan ya daidaita ka ka zama mutum yau dan ka samu duniya shi ne har za ka kafirce mara ka ce wai kiyamar ma ba za ta tsaya ba lakin na لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا lakin na ya ce sai dai ni kam wallahu rabbi ni dai Allah shine ubangiji na kuma wala ushriku bi rabbi ahada bazan tare ta kowa da ubangiji na ba ina nan ba gudu ba ja da baya ina nan tare da Allah Allah shine ubangiji na inji shi wannan dan uwan nashi talaka din kenan ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا
yace walaula haka ne walaula in zakalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah yace wani ka shuki kanka da wannan alfarin da kai me yasa lokacin da ka shiga gonarka kaga amfani yayi kyau komai ya samu ina ma ka ce qulta ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah yace da ka faɗi haka da ka ce masha Allah wannan shine abin da Allah ya so Allah ne ba wannan abin la quwwata illa billah ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai ga Allah wannan kalman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk ni'iman da Allah ya ba wa mutum in da ya faɗi wannan kalman to ba zai ga abin ki a wannan ni'imar ba duk ni'imar da Allah ya ba ka ce masha Allah la quwwata illa billah to ka ka mai da lamari zuwa ga Allah sai dai Allah ya ƙara ma kamar yadda yace la in shakartum la azidannakum to shi ne yake cewa ina ma lokacin da ka shiga gonan nan ka ce masha Allah la quwwata illa billah in tarani ya ce to bari ka ji da kake cewa wai kafi ni kuɗi kafi ni ya'ya kafi ni jama'a in tarani idan kana gani na in tarani ana aqalla minka malan idan kana gani na ana ni ne aqalla minka malan ni ne mafi karancin dukiya minka daga gare ka kana ganin wai ni ba ni da kuɗi wa waladan kuma ni ne mafi karancin yaya kai ne mai jama'a kai ne mai dukiya ni ba ni da kuɗi ba ni da yaya to bari ka ji zai marbaki yace fa asa ai ya kusanta ina kaunan rabbiya ubangiji na an yi uciye ni khairan min jannatika ya bani mafi alkhairi daga gonanka tun a duniyar ma Allah ya bani ainihin gona fiye da takan nan tunda ni dai na san Allah na rike kuma na san komai na Allah ne Allah ne yake ba wa kowa kuma ni na san na bi Allah na yarda da Allah sannan kai kuma da kake wannan alfarin me yiwa ne wayyul sila alaiha husbanan ina ganin Allah zai aiko husbanan wani tsawa alaiha akan wannan gonar taka minas sama'i daga sama dama duk abin da mutum ya mallaka din in Allah ya so mu yi a ciki a cikin seconds Allah zai halaka abin gaba daya yanzu yawan abin da mutum ya mallaka ya kai karuna ne karuna fa Allah madaukakin sarki yake faɗan girman dukiyan karuna yace inna mafatiha wulatanu bil usbati uli quwwati mafaki fa mukullin da ake bude guraren dukiyar fir'auna ba wai dukiyar ba ba gurin dukiyar ba mukullayen Allah yake yana nauyi ga jama'a ma abota karfi yanzu misali ba akwai leburori ba wanda suke ɗiban kaya ce tab a halittu wani an buɗe son shi lebura arba'in ba za su iya ɗibe kayan stan ba to shi tsaruna ba kayan ba mukullayen wannan store idan an haɗa su ƙarfi majiya ƙarfi zai musu nauyi su ɗaga wannan mukullayen amma da Allah ya so ya hallaka shi a lokaci ɗaya da fama aka yi amfani fakasafna bihi wa bidaril arda da shi da abin da ainihin ya mallakan gaba da Allah ya ce sai muka kiswa su a ƙasa shi kenan wuce gun ya zama babu kawai saboda haka duk abin da mutum ya mallaka in bai bi Allah ba a cikin sakan Allah zai iya kwace abin kawai ne Allah zai iya kwace abin sai ga an yi gobara komai ya kone duk abin da mutum ya mallaka sai ga gaba ɗaya ya kone saboda haka inna Allah ala kulli shay'in qadir kawai mutum ya bi Allah duk abin da ya mallaka ya mai da lamari zuwa ga Allah shi kenan sai huta dan ko wani balarabin ƙauye da aka tambaye shi ya koro dukiya da ainihin shanu da kaza kaza ana tafiya sai ake tambayen shi aka ce wani liman hazal mal sai ce lillahi fi yadi wannan dukiyar na waye yace na Allah ne yasa a hannuna shikenan ka huta dukiyar da ma ta Allah ce in ka bar ta ana Allah duk abin da ya faru da ma ka san daga Allah yake kuma ya koma ga shi ka huta shi ne yake cewa to fa ka shirya ya kusanta wa yursil alaiha husbanan minas sama Allah ya aiko wani tsahawa daga sama fa tusbiya sa'idan zalakan gonan naka ya zama fili zalakan a bushe ba ainihin ya zama fili kawai ba alaman tsiro ma a gurin aw yusbiya ma wa gauran da ba an ci akwai koramu a ciki da ruwa da sauransu ba to ruwan ma gaba ɗaya ya kafe auziya ma wa gauran sannan kuma in wannan abu ya faru falan tastati a haka ne falan tastati a lahu dalaba ba ka da ikon nema ma balle ka dawo da wannan abin ba ta hanyar da zaka bi ka nemo ma wannan gonan ya dawo to sai gobe insha Allah za mu karasa isan wayannan ainihin mutane bi insha Allah Allah ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi abinda muka yi kure Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka kare mu da dukkan sharri Allah ka dasa imani a cikin zukatanmu Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu Allah ka kiyaye mu da buturci Allah ka sa mu dace alhamdulillah akwai mai tambaya wannan ya ba sanyi haka